نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
كتاب كسر الصلاة في السفر مم.
باب باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر مم.
حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين مم.
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك كتاب قصر الصلاة قصر الصلاة في السفر wannan littafi na tara a cikin muwaɗa ta al'imamu malik yana bayani dangane da gajarta sallah a cikin halin bulaguro idan mutum ya yi bulaguro wato addini na musulunci yana da kwai sauƙi wato adadin sallolin da yake yi a gida na lokaci biyar to akwai waɗansu sallolin da ake rage musu adadin raka'o'i wato wannan littafin kenan abin da zai tattauna a kan shi babu jam'i baina salataini fil hadari was safar wannan babi yana magana dangane da haɗa tsakankanin salloli guda biyu waɗanda suke da tarayya a cikin lokaci mutum ya haɗa su fil hadar a cikin halin zama a gida wasafari da kuma halin bulaguro idan mutum yana zaune a gari saboda wata munasaba saboda wani dalili ba laifi zai iya haɗa tsakankanin azuhur da la'asar misali wato ruwa ya keci ana cikin damuna kuma ana ganin cewa wannan hwa lamarin nan sai a hankali ana cikin lokacin da ake yawan ruwa ne to kuma 'yan unguwa unguwarsu ba mai kyau ba ce unguwa ce wanda take mai cakaɓi to ba laifi a haɗa tsakankanin sallar azuhur da la'asar ko tsakankanin magariba da isha'i kamar yadda muka yi bayani a lokacin da muke cikin wato karatu a cikin littafinmu na irshadu salik حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن أبي هريرة عبيد الله الله تعالى يجكن صدر رحمة يتي mahaifina Yahaya bin Yahaya bin Kathir ibn Wisilas Al-Laythi ya zantar da ni wato al-Imam Yahaya ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga malaminsa al'imamu malik imamu daril hijira alfaƙihu akmalul uqala'i wa aqalul fudala'i ra'asul mutqinina wa kabirul mutathabbitin ya jiyo daga malaminsa wato al'imam abu abdullahi an dawo da bin al-husayn wato shi kuma al'imamu malik ya jiyo wato daga dawud ɗan hussain wato dawud ibn al-hussein al-madani siƙa ne amintacce ne a wajen malaman hadisi anil a'raj wato shi kuma ya jiyo daga malam a'raj shine abdurrahman ibn hurmus wanda shi ma siƙa ne min khiyari tabi'in yana daga cikin mutanen kirki zaɓaɓɓu na tabi'ai abdurrahman ibn hurmus ana abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu wato shi kuma abdurrahman ibn hurmus wato ya jiyo daga malaminsa imamul muhaddisin wato shugaban masu hadisi a cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam shine abdurrahman ibn sakhar alladhi ishtahara bi kunyatihi wato wanda ya shahara da alkuniyarsa Abu Huraira Abu Huraira yace anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yajma'u baina adh-dhuhri wal 'asri fi safarihi ila Tabuk haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana haɗa tsakankanin azuhur da la'asar a cikin bulaguransa da ya yi zuwa ga can tabuk wato tabuka wani gari ne wanda yake daf da iyaka ta sham yana da nisa da madina sosai akwai tazara mai nisa tsakankanin tabuka da madina to don haka abu huraira ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana hada tsakankanin azuhur da la'asar a cikin wannan bulaguran nashi zuwa tabuka saboda dan bulaguro yin jam'i zai zamanto shine arfaku bihi wa ashal shine mafi dacewa da shi shine mafi sauki a gare shi shine mafi wato kwantar da hankali a gare shi an gane to ma'aiki alayhi salatu wassalamu saboda duk wani abin da ya shafi al'amarin addini ba taɓa ba shi zaɓin al'amurra guda biyu ba face sai ya zaɓi mafi sauƙi daga cikinsu to a nan sai ya ɗauki yin ƙasaru saboda ya zamanto sunna wato ga waɗanda suke za su biyo bayan sahabbai ya zamanto abin za a dinga aikata shi na'am وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي عن ابي الطفيل عامر بن واسلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال والمغرب بين والمغرب والعشاء والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا مم.
ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا مم.
ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار مم.
فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئنا فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقالا نعم فبسم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جئنا جئنانا jinanan جنانا
وحدثني عن مالك عبيد الله يتي يحيى يا زنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك أنا أبي الزبير المكي wato shi kuma ya jiyo daga abu zubair muhammadu bin muslim almakiyi wannan shi ma wato saduq ne wanda malaman alkutubu sita ga baki ɗayansu sun rawaito hadisi daga wajensa bukhari muslim tirmidhi abu dawud da nasa'i ibn maja wato kowa daga cikinsu wato akwai shi wannan abu zubair a cikin isnadinsa an abi tufayil amir bin watsila wato shi kuma ya jiyo daga abu tufayil shine amir dan watsila wanda shi ma wannan wato Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shine ƙarshen waɗanda suka mutu daga cikin sahabbai anna mu'aza bana jabalin akhbarahu haƙiƙa mu'azu ɗan jabal ya bai wa amir ibn watsilata labari annahum kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ama tabuka haƙiƙa sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu sun fito tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekarar da aka tafi tabuka a wata shekara ce aka tafi tabuka na'am a shekara ta tara bayan hijira a shekara ta tara ce bayan hijira wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu da sahabban shi suka tafi tabuka wanda wannan tabuka lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu labari ya iso gare shi cewa wato rumawa a can suna ƙulla kutun gwila za su kawo madina hari to ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce kansu su ka mana hari bari mu mu kai musu hari lokacin irin lokacin kaka ne na garaki kayan garaki din ya iso ga baki ɗaya a wannan lokacin to sai zamanto munafukai lalatattu wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yi nufin rahama a gare su ba sai zamanto sun dakile a gida sun zauna a madina sun ƙi tafiya wannan yakin na tabuka daga cikin mutanen kirki sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda suka zauna mutum uku ne amma munafukai ga baki ɗayansu wato wanda suka zauna a makka a madina to da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya dawo daga madina daga ya dawo madina daga tabuka to sun yi ta zawa sun gaya mai uzuri na ƙarya sun yi ta gaya mai uzuri na ƙarya manzo Allah ce ku tafi ba komai ku tafi ba komai sai waɗannan mutanen guda uku da ke su wato abin da yake gaban su shine tsoron Allah ba wai su zo su shirya ƙarya ba wanda akwai ka Abu bin Malik akwai Hilal bin Umayya akwai Murara bin Rabi'i wanda hadithin ka bin malik mai tsawo wanda yana cikin sahihain wato ya yi bayani akan abin da suka haɗu da shi na jarrabawa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah ta'ala ya saukar da aya ka cokam a kansu waɗannan guda uku wa ala thalathatin ladina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم wato wannan shine abin da ya faru a shekara ta tara kenan bayan hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam mu'adh ibn jabal yace fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yajma'u baina adh-dhuhri wal 'asri ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana haɗa tsakankanin azuhur da la'asar yana haɗa tsakankanin azuhur da la'asar wal maghribi wal isha'i kuma ya kasance yana haɗa tsakankanin magariba da isha'i ƙala mu'azu bin jabalin ya ce fa'akharar salata yauman sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya jinkirta sallar azuhur wata rana bai fito ba a kan lokaci sun kharaja fa sallar zuhura wal asra jami'an sannan ya fito ya sallaci zuhur da la'asar ga baki ɗayansu wato waɗansu daga cikin malamai suka ce a nan ya tamil an ya kuna jama'a jama'a suriyin wato zai iya yiwa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi jam'i suri ne a nan jami'i suri shine an yuki az-zuhura fi akhiri waqti hal mukhtar wa yuki al-asra fi awwali waqti hal mukhtar wato shine yayi az-zuhur a ƙarshen lokacin ta mukhtari yayi la'asar a farkon lokacin ta mukhtari a kamar shi wato jam'i ne amma kuma a haƙiƙa ba jam'i bane li'annahu awqa'a kullu salatin fi waqtiha a kowace sallah daga cikin sallolin nan guda biyu ya yi ta ne a cikin lokacinta wato haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa amma irin su al'imamu da khattabi abu suleiman irin su al'imamu abu umar a ibn abdulbar annamari da waɗansu daga cikin malamai wato sun ce a'a saboda jami'i suri yana da kwai wahala jami'i suri ba wai ga gama gari ba ko ga malami sai ya tsaya ya yi taka tsantsan saboda zai iya yiwa a jiya lokacin karkatawar rana ya canza da na yau zai iya yiwa lokacin karkatawar rana satin da ya huce ya canza da na wannan satin kenan aka ce jam'i suri ne mutum zai yi dole ya sa kan shi cikin tsanani wanda a ce jam'u taqdimin ko jam'u ta'khir an gane tawo ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا sannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shiga gurinsa can bayan rana ta fada tsumma kharaja sannan sai ya fito fasallal maghriba wal isha'a jami'an sai ya sallaci magariba da isha'i ga baki ɗayansu wato ya yi magariba da isha'i sun maƙala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ga wato sahabban shi ya ce da su innakum satatuna gadan insha Allahu aina tabuka ya ce in Allah subhanahu wa ta'ala ya so haƙiƙa da sannu gobe za ku isa wato wannan ido na tabuka wa innakum lan ta'tuha hatta yadhha an-nahar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce haƙiƙa ku ba za ku isa ba wannan ido na tabuka har sai hantsi ya yi da kyau wato har sai rana ta ɗan ɗaga to faman ja'aha fala ya massa min ma'iha shay'an ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce dukkan wanda ya tafi wannan ido na tabuka kadda ya kuskura ya taɓa ruwan wannan ido na tabuka ko mun ƙanƙantar ruwan kal ya taba shi ko kwamfata ɗaya ce kal ya yi daga cikin wannan ruwa ɗin saboda akwai abin da muke so mi to shi hatta a tiya har dai ni in tafi saboda a ƙa'ida jagaban tafiya bai kamata bai shiga gaba an gane ko shi zai tsaya ne ya dinga tafiya a baya saboda wanda yake mai rauni wanda dokin shi ko raƙumin shi ya tsaya ya gaji a tallaba mishi a tafi da shi amma ba wai hikima ba ce ta shugaban tafiya ya tafi ya shiga gaba saboda ba ya san ba wanda suke baya ba ya san ba masu matsala an gane ko ya ce faji ina hawa ƙad sabaƙana ilai hara julani wato sai muka isa birnin sai muka isa wannan ido na tabuka alhali haƙiƙa waɗansu mutane guda biyu daga cikin sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam wato sun rigaye mu zuwa wannan ido ɗin. Wato Mu'azu ɗan Jabal ya ce mu lokacin da muka isa, guruf ɗinmu lokacin da mu muka isa mutum biyu ne kaɗai suka riga mu zuwa wannan idan na tabuka. Wala ainu tabiddu bi shay'in min ma'iha. Mu'azu ɗan Jabal ya ce wannan ido na tabuka wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi mana bayanin shi jiya, ya ce wannan ido yana ɗugo na ruwa, yana ɗugon wani abu na ruwa. Fasa'alahuma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tambayi waɗannan mutanen guda biyu, ya ce da su hal masistuma min ma'i hashe'an. wato wai shin kun ɗauki wani abu kun yi amfani da wani abu ko mun ƙanƙantar shi daga wannan ruwa na idan wannan na, na tabuka faƙala na'am suka ce ƙwarai ku ya lallai. saboda lokacin da ma'aiki ya ce kala ɗauka su ba sa nan su a gaba suke ya ce to kal a taɓa wannan ruwa su ba san ba da haka nan fasabbahuma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ya gaya musu baƙaƙen maganganu ya yi musu faɗa saboda abin da suka yi basu kyauta ba ya ce dama me yasa ba kwa tsaya ku yi tahiya a cikin jama'a an faɗi labarin cewa kada ku taɓa ruwan nan kowane ne kal ya taɓa to waɗansu daga cikin malamai suka ce wato zai iya yiwuwa ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya yi musu wannan faɗa ne saboda sun kasance su ne sababi na tafiyar da abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi nufin ya bayyana musu shi na mu'ujiza an gane ko to shi kenan wa ƙala lahuma ma sha Allahu an ya ƙula sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya gaya musu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya faɗa wato ya gaigaya musu magana ya nuna cewa ba su kyauta ba sun magharafu bi aidihim min al'aini ƙalilan ƙalilan sun magharafu sannan kuma sai suka kwamfato bi aidihim da hannayensu min al'aini daga wannan ido na tabuka suka yi ta kwamfatowa ruwa ƙalilan ƙalilan kaɗan kaɗan suna ta kwamfatowa su kawo su zuba a cikin wani makayi su kwamfato su kawo su zuba a cikin wani makayi hatta ji ta ma'a fi shay'in har dai wannan ruwa ya tattaru wannan ruwa wanda suka kwamfato shi hal ya tattaru a cikin wani abu daga cikin akussan da suke wajensu thumma ghasala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fihi wajhahu wa yadayhi sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wanke fuskar shi da kuma hannayen shi guda biyu a cikin wannan ruwa ya wanke shi ya zuba a cikin wannan makayin da aka tattara wannan ruwa summa a'adahu fiha sannan sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ɗauki wannan ruwa daga cikin wannan akushi ya je ya zuba shi a cikin idan na tabuka fajaratil ainu bi ma'in kathirin wato sai wannan ido na tabuka ya yi ta gudana ya yi ta malalar da ruwa bi ma'in kathirin da ruwa mai yawa wato bulbulbulbul da kaɗan kaɗan ne yake zauwa kawai sai a ga kawai ruwa forage ya ƙaru wato an mai gyara an mai ya sa kenan an gane fastaƙan nasu sai sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka sha wannan ruwa suka shayar da dabobinsu sai kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu duk yawan adadinsu ga baki ɗaya a wannan lokaci suka sha ga baki ɗaya suka ƙoshi an gane ku wanda ka'abu bin malik yake cewa a wannan lokacin qallama rajulun yuridu an yi taghayyaba illa zanna anna zalika anna hadhihi anna hadhihi al-kathra satughayibuhu aw kama qala ka'abu bin malik yace fa wallahi yace ina rantsuwa da Allah ba wani mutumin da zai so ya koyo a cikin wannan yakin saboda yawan mutane face sai ya dace cewa wannan yawan mutanen zai koyar da shi daga annabi wato yanzu a lokaci inda mutum bai tafi ba zai zo cewa annabi ya tafi saboda yawan mutane dandazo ba zai yi ba kowa ka ce ka gan shi zai ce e kwarai ka tafi to amma ce kowa sai da ya sha ya ƙoshi bayan an sha an ƙoshi tsun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya mu'azu ya kai mu'azu yushiku in tsalat bika hayatun wato ya kusanta idan har rayuwa ta tsawaita da kai ma'ana idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita rayuwarka an tara ma hahuna qad muli'a jinanan kaga abin da yake gefen nan gabaki ɗaya waɗannan guraren an cika su da lambuna an cika su da garaki wato saboda wannan ido ɗin zai yi albarka ruwan shi ya zamanto mutane suna ta cin arziki shi yanzu ka ganin kango ne ko ya ce to ya kusanta inda hal Allah ta'ala ya sa za ka yi rayuwa mai tsawo to idan ka zo nan wata ranka kawai ya koma garake ga baki ɗaya kuma hakan ɗin aka yi an gane ko na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء
شيكنا وحدثني عن مالك عبيد الله yace yahaya bunu yahaya allaisi ya zantar da ni shi kuma ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga nafi maula abdullahi bin umar haƙiƙa abdullahi ɗan umar ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza ajila bihi sayr ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan dai bulaguro wato ya halarto mai idan bulaguro ya gaggauta mai to ya jama'u bainal magharibi wal isha'i wato yana haɗa tsakankanin magariba da isha'i yayi jam'u ta akhiri na'am
وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال صلى انا عبد الله بن انا عبد الله بن عباس
عن عبد الله بن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ثم غير خوف fi ghairi khawfin wala safarin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga muhammadu bin muslim abu zubair al-makki an sa'id bin jubairin wato shi kuma ya jo daga sa'id dan jubair an abdullahi bin abbasin shi kuma ya jiyo daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa annahu qal haƙiƙa abdullahi dan abbas ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuhura wal asra jami'an ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallaci az-zuhur da la'asar ga baki ɗayansu wal maghriba wal isha'a kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya haɗa tsakankanin magariba da isha'i ga baki ɗayansu fi ghairi haufin ba a hali na tsoro ba ba a cikin hali na tsoro ba wala safar ni kuma ba a hali na bulaguro ba ya haɗa su yana zaune a gida
قال مالك ورا ذلك كان في مطر قال مالك al'imamu malik ya ce ura zalika ina zaton wato haɗawar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi a gari yana zaune a madina ya haɗa a zuhur da la'asar sannan kuma yana zaune a madina ya haɗa magariba da isha'i to ina ganin hakan ɗin kana fi maɓarin ya kasance a dalilin ruwan sama ne wato yin hakan ɗin ya gudana na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم شكرا ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga nafi maula Abdullahi bin Umar, haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar kana iza jama'al umara'u bainal maghribi wal isha'i wato abdullahi dan umar ya kasance idan dai shugabanni za su haɗa tsakankanin magariba da isha'i wato su yi ta filmatsar saboda dalilin ruwan sama jama'a ma'ahum yana yin jam'in tare da su wato yana shiga a yi sallar tare da shi saboda ya riski fadala ta jam'i na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في في السفر فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Muhammadu bin Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihabin Zuhuri. annahu sa'ala salim ibn abdullahi aqiqa ibn shihab ya tambayi salim dan abdullahi yace da shi hal yujma'u baina adh-dhuhri wal 'asri fi safar shin wai ya halitta a hada tsakankanin az-zuhur da la'asar a cikin halin bulaguro faqala na'am la ba'sa bidhalik salim dan abdullahi yace wa ibn shihab kwarai ba laifi wato da haɗa tsakankanin azuhur da la'asar a cikin halin bulaguro alam tara ila salatin nasi bi arfata shin baka baka labari bai iso gare ka ba wato na sallar da mutane suke yi a arfa tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu a tsayuwar arfa ta hajjin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta bankwana wato an yi jam'u taqdimin ne hakanan kuma a zamanin abubakar hakana a zamanin umar هكذا أذان عثمان نعم وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم م. إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر م. وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء شيكنا ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik haƙiƙa labari ya iso gare shi, ana Aliyu bin Husainin daga Aliyu ɗan Husain, annahu kana ya ƙul haƙiƙa Aliyu bin Husainin ya kasance yana cewa, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza arada an yasira yawmahu. ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan yana nufin zai yi bulaguro zai yi tafiya tsawon yinin gabaki ɗayan shi jama'a bayyana zuhuri wa la'asar to yana haɗa tsakankanin azuhur da la'asar wato yana yin jam'in da shi ne mafi sauƙi da shi idan ya zamanto ya yi iskal a mashaya bayan rana ta karkata daga tsakiyar sama to yana yin jam'u taqdim idan lokacin da yi iskal a mashaya rana bata karkata ba to idan ya tashi ya kama tafiya to yana yin jam'u ta'khir bai tsayawa a lokacin azuhur sai can idan lokacin la'asar ya shiga sai ya sauka ya yi sallah ɗaya a lokaci ya yi sallar biyu duka a lokaci ɗaya wa idza arada an yasira lailahu jama'a bainal maghribi wal isha'i hakanan idan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nufin zai yi tafiya tsawon dare ga baki ɗaya to yana haɗa tsakankanin magariba da isha'i wato shi ma sai ya yi jam'u taqdimin ko jam'u ta'khirin kamar yanda buƙatar ta nuna na'am alhamdulillah al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala iza yawwala